أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu cikin ayoyin da suke bayani akan falala da darajar muhajiruna wal ansar tafarkin da suka bi da kuma kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kan waɗanda suka yi imani su masu bi wannan tafarkin bin tafarkin muhajiruna bin tafarkin ansar yana daga cikin abin da ke samar wa mutum yardar Allah Allah ya ce kuma waɗanda suka zo a bayansu suna addu'a ne makansu da kuma waɗanda suka gabace su a cikin imani hankali idan lafiyayye ne ya kamata a ce ya siffanta da addu'a ma waɗanda suka gabace shi akan imani watakil kai wannan alkur'ani ka tashi ne ka gan shi a ɗakin mamanka haka ne ko? alkur'ani ba a garin ku aka saukar da shi ba alkur'ani ba a ƙasar ku aka saukar da shi ba kai ba baka san yaya aka yi alkur'ani ya zo garin ku har ya shiga cikin gidanku ba jama'a mu fahimta amma dai ka san akwai waɗanda suka yi wannan hidiman ya zo inda kake har ya same ka jama'a mun fahimta wanda suka yi wannan hidima suna bukatar addu'a ko ba sa bukatar addu'a duk yadda kake takama da karatu karatun nan waɗansu ne suka yi dakonsa suka zo da shi har inda kake kuma a ce wadda suka yi dakon wannan ilimi suka zo da shi a sararru ne Allah ya ce to suna addu'a makansu rabbana gfir lana Allah ka gafarta mana ya ubangiji ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da kuma ‘yan uwanmu wadda suka gabace mu da imani. Imani da suka yi, imani da suka yi, ai shi ya sa suka yi hidima mashi alkur'ani haka ne ko? Su kuma sahabban manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam sun karbi wahayin ne da ɗumi-ɗuminsa tun kan a rubuta shi a littafi shi su suka karɓe shi suka yi aiki da shi. jama'a mun fahimta lokacin da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin alqur'ani su tunkan a rubuta shi a takarda suke tafansa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke sashi a cikin ayyukansu jama'a mun fahimta duk wanda kaga yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi abinda yake bukata da kai taɗewa matukar ya tinkare ka da wannan aƙidar jama'a mun fahimta duk abin da za a koya maka a musulunci kai lissafi duk abin da za a gaya maka abin in dai sunansa addini idan an cire sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a gaya maka jita-jita ne haka ne ko ba haka ba in dai sunan abin musulunci in dai sunan abin karatun musulunci kuma a ce a fidda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk abin da aka gaya ma sunan abin jita jita jama'a mun fahimta domin su ne almajiran farko da suka karbi ilimin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka ce to mutanen banza ne ba a karban magana daga wajen su to yanzu ba ana so a sadado maka da waɗansu maganganu da kai ma baka san tabbas akan su ba haka ne saboda ka mu yi riko da alkur'ani da sunna mu kuma ɗauki fahimtar addininmu a bisa fahimtar waɗannan sahabbai masu albarka da waɗanda suka biyo bayansu idan mun yi haka har abada ba za mu tafi ba jama'a mun fahimta duk yadda kake so ka fahimci addini yaya za a yi ka fi sahabbai fahimtar addini zai yiwu ba zai yiwu ba ma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sahabbai su suka zauna suka naɗe kafa suka karantar da tabi'ai addini to yaya za a yi ka fi tabi'ai fahimtar addini jama'a mun fahimta saboda ka duk wanda kaga ya sake tafarkin magabata a karatu ko shi da kansa yake karanta karatun sannan ya ciro hukunci da kansa a cikin karatun ba tare da auna abin da ya fahimta ya dace da abin da magabata suka fahimta ba wallahi sai ya sai ya bata akan hanya jama'a mun fahimta saboda ka mu mu ba ka ja mana aya ita ce matsala ba ba ka kawo mana hadisin shine matsala ba amma yadda ka fassara ayan ka fahimci ayar yadda ka fassara hadisin ka fahimci hadisin haka magabata suka fahimta eh to sai mu rike a'a sai mu bar ma kayan ka jama'a mu fahimta mu yi kokari mu tsaya akan wannan manhaji aiki da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai jama'a mu fahimta wallahi ba da mu tabe ba ba za mu tabe Allah ya sa mu dace jiya mun tsaya karshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratul hashirin to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha ɗaya Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون to jama'a uku ne suka rayu a garin Madina bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata kason farko akwai ahlul kitabi ko su ne wadda muka yi bayani a kansu wadda banun nabir suna daga cikin wadda suran ma ta sauka su kutum da guda a kansu jama'a mun fahimta to akwai kuma bangaren waɗanda suka yi imani da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa haka ne ko akwai kuma bangaren munafukai waɗanda suka haƙinci Allah suka haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mun ji yadda ahalul kitabi tasu ta kaya jama'a mun fahimta ga cin amana da banu nadir suka yi ga kuma hukunci da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta a kansu na koransu daga garin madina jama'a mun fahimta to sai aka zo bangare na biyu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya yi magana akan fai'u da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce ga yadda za a kasa ta to cikin waɗanda za a ba ma wannan dukiyan har akwai muhajirai waɗanda suke fakirai daga cikinsu jama'a mun fahimta Allah kuma ya yi bayani akan falalarsu da kuma darajarsu da kuma matsayinsu a wajen Allah subhanahu wata'ala to yanzu ka so na uku ba su bane munafukai to karatu ya dawo kansu Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaqu Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka gani ba baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka yi nifaki ma'ana suka yi munafirci Allah ya ce baka gansu ba Allah zai bada labarin munafukai yadda suka munafirci kansu da yadda munafircinsu ya dawo kansu jama'a mun fahimta Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaqu kai mai karatu ko sauraron karatu baka yi dubi ba ma'ana baka gani ba ilal ladina nafaqu baka yi dubi zuwa ga waɗanda suka yi munafirci ba yaquluna li ikwanihim alladhina kafaru Allah yace suna ce ma ƴan uwansu waɗanda suka kafirce ma'ana suna gaya makafirai dama da munafukai da kafirai aiwa ne da kani eh wane da kani duka biyu kafirai inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a الكافرين في جهنم جميعا Allah ya ce inna Allah jami'il munafiqina haka ne ko jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tara munafukai da kafirai a jahannama baki ɗayan su to ƴan uwa ne saboda haka anan Allah sai ya ce alam tara ilal ladina nafaqu baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka yi munafirci yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna cewa ma ƴan uwansu da suka kafirci ma'ana suna cewa kafiran ahalul kitabi banu nadir min ahalul kitabi daga cikin ahalul kitabi la in ukhrijtum Allah yace suna ce musu wallahi idan aka fidda ku daga Madina jama'a mun fahimta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi attacking anguwan ba ya ba su wa'adi yace su bar garin Madina sannan wannan munafiki da tawagarsa suka zo suka musu ingiza mai kan turuwa suka ce kar ku fita kar ku yadda ku bar Madina muna da sojoji da za su taya ku yaƙi kuma idan ma za a fidda ku a madina mu ba za mu iya zaman madina ba in babu ku sai dai mu fita tare da ku to Allah shine ke bada labarin abin da ya faru na wannan tattaunawa tsakanin kafirai da munafukai Allah ya ce sai suka ce musu la in ukhrijtum wallahi idan an fidda ku a madina aka ce sai kun bar madina lanakhrujanna ma'akum wallahi da mu fita tare da ku ba in uwantaka ya kullu ba kenan duk da kaji Allah na cewa muzabzabi na bai da zalika la ilaha ula wala ila wala ila haula Allah yake suna dirga dirga ne kai kawo tsakanin nan can da can haka ne ko su ba sa can la ilaha ula'i ba sa tare da waɗancan wala ilaha ula'i kuma ba su tare da waɗancan kaga ai ayar ta nuna kamar ba su tare da waɗannan ba su tare da waɗannan ko mahum minkum wala minhum Allah ya ce ba sa cikin ku kuma ba sa cikin su to amma dai alqur'ani ya tabbatar sun fi kusa da su jama'a mun fahimta ko sun fi kusa da su sun fi kusa da kai ai shine ina jin ko suratul ali imran ne Allah yake cewa hum lil kufri للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان nan ma da Allah ya yi bayani a game da munafukai sai ya ce hum yawma idin hum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman Allah ya ce a wannan rana kusancin su da kafirci Allah ya ce ya fi kusancin su da imani kun ga ai sun fi kusa da kafirai akan mu'mine ko to Allah ya ce ƴan uwansu ne to sai suka zo suna ce musu la in ukhrijtum idan an ce za a fidda ku a Madina in an fidda ku a Madina la nakhrujanna ma'akum da mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abadan kuma ba za mu yi ma wani da'a a kanku ba a yaƙe ku ba za mu yi ma wani da'a ba a fidda ku a madina ba za mu yi ma wani da'a ba a musguna muku ba za mu yi ma wani da'a ba wani da wa suke yi da manzon Allah munafiki kenan wai manzon Allah ne yake ce mishi wani jama'a mu fahimta wala nuti'u fikum ahadan ba za mu yi ma wani kowane ne ba da'a fikum akan ku abadan har abada wai fa ana sallah da shi kuma yana tsayuwa a sahun gaba shine ya je ya samu arne bakin arne wai yake gaya mishi ba da su yi ma annabin da'a ba har abada in dai akan arne ne jama'a mun fahimta eh fikum ahadan abadan ba za mu yi ma wani daya da'a ba har abada a kanku a musguna muku ko a kore ku a madina ko a yaƙe ku ko ya ce a yi mu ba za mu yi mishi da'a ba har abada wa in kutiltum idan kuma an yaƙe ku an ce za a far muku lanan surannakum wallahi za mu taimake ku da mu shiga muku faɗan jama'a kun ji munafiki ko eh idan an ce za a yaƙe ku suka ce wallahi da mu shiga muku yaƙi sai dai kawai mu yi a ware da shi mu dawo ɓangaren ku su kuma su ware daban jama'a mun ji ko Allah sai ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah ya ce wallahi Allah ya shaida Allah ya ce ƙarya suke yi Allah ya ce ni shaida ne abinda suke gaya musu yaudara ce munafiki ana samun jarumi a cikin su ne Allah ya ce wallahu ya shaɗi innahum lakadibun Allah shaida ne akan su ɗin nan makaryata ne abinda suka gaya wa banu nabir Allah ya ce ƙarya ce yaudara ce la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum Allah ya ce لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Allah ya ce la'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum Allah ya ce in za a fitar da su Allah ya ce ƙarya ne ba za su fita tare da su ba jama'a mun fahimta duk irin waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke tabbatar da Allah ne ya saukar da alqur'ani suke tabbatar da annabi Muhammadu manzon Allah ne domin abin bai faru ba Allah ya ce ga abin da zai faru kuma abin da ya faɗan shi ne cewa ya yi la'in ukhriju la ya na ma'ahum Allah ya ce ƙarya suka musu idan za a fitar da banun nabir daga cikin garin madina Allah ya ce ba za su fita tare da su ba wala in kutilu in kuma za a yaƙe su la yansurunahum Allah ya ce ba za su taimake su ba an fidda su ko ba a fidda su ba sun bi su ko ba su bi su ba ba su bi su ba Allah ya yi gaskiya dama yaudara ce dama yaudara ce manufarsu dama ba su son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su son addinin musulunci raba kafa suka yi to tun da sun ga waɗannan suna faɗa da Allah suna faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yakar addinin musulunci sai suka yi kawance da su ba don alakar su tana da kyau ko akwai soyayya tsakanin su ba sai dai sun haɗu akan wata manufa shine faɗa da gaskiya to mai faɗa da gaskiya ba yana ɓata lokacinsa ba ne Allah ya ce la'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum Allah ya ce wallahi in za a fitar da banun nazir daga cikin garin Madina Allah ya ce ba da su fita tare da su ba ba da su bi su ba kuma an fidda su kuma ba su bi su ba wa man asdaqu min Allah hadisa ba su bi su ba Allah ya ce wala in kutilu in kuma za a yaƙi banun nadir la yansurunahum ba za su taimake su ba to ina ce sai da aka yi kusan kwana ashirin da ɗaya an yi atakin ɗinsu sun zo sun taimake su ne ba su zo su ba jama'a kun fahimta shi yasa munafinci munafinci munafinci ruruwa yake yi wa mutane ruruwa yake yi duk wata sifa in ta munafinci ne yanzu ku lura dukkan abin da muka ambatan nan ai sun shiga cikin sifofi da annabi yake ambatawa na munafiki ko to munafircin haka ake fara shi sannu sannu sai ya zo ya rika tun kana yaudaran dan uwanka tun kana ƙarya ma dan uwanka ƙarshe idan ya gini ga yaudaran da ƙaryan da cin amanan sai ya koma kan Allah da manzon Allah shikenan sai ka zama kuma zindiki sun yi karya ko ba su yi ba sun ci amana ko ba su ci ba sun yi yaudara ko ba su yi ba duka haka sifar munafiki take haka sifar munafiki take duk wata sifa idan mummunar sifa ce ka kaurace mata ai kun ji Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibun duk inda munafiki yake to da ka samu akwai alaka mai karfi tsakaninsa da ƙarya annabi ya ce iyakun wal kadhib ka shedin ku annabi ya ce ina gargadin ku ina jan kunnen ku annabi ya ce ku fita harkan ƙarya ku rabu da ƙarya ku yi shika uku ma ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur annabi yace ƙarya yakan ja mutum yakan shiryar da mutum zuwa ga fajirci yanzu mutum ya zama fajiri in dai makaryaci ne yanzu nan zai zama fajiri ba wa'azin da zai girgiza shi idan abu yake yi uwarsa ba ta so Allah in da ta yi kuka kamar idan ta zai fita yana fita zai je ya ci gaba da abin saboda zuciyarsa ta bushe annabi yace fajirci ƙarya mai da mutum fajiri yake annabi ya ce fajirci kuma mai da mutum dan wuta yake to duk inda ka samu munafiki za ka same shi akwai alaka mai karfi tsakaninsa da ƙarya akwai alaka mai karfi tsakaninsa da yaudara kaga dai abinda suka gaya wa banu nazir ai ƙarya ce kuma yaudara ce ko an je an tsare su ba su zo sun taimake su ba an kuma fidda su a garin madina ba su kuma fita tare da su yadda suka ce za su fita ba jama'a mun fahimta duk lokacin da kaga wata haduwa akan rashin gaskiya wallahi yaudaran juna ne mun gane ko babu yadda za a yi babu yadda za a yi wani kawance wani abokantaka da za a kulla akan rashin gaskiya kuma Allah bai watsa ku ba wallahi ƙarya ne wallahi Allah sai ya watsa in dai wata alaka ce wai akan rashin gaskiya aka kulla ta a'a kun haɗu ne za a dinga shirya wani kuɗi? a'a kun haɗu ne za a dinga yin in dai abun rashin gaskiya ne Allah sai ya fasa wannan taron alaka alaka da take ɗorewa a cikin alkhairi shine alakar da aka yi ta don Allah don neman yardan Allah to ita takan ɗore har gidan aljanna الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الله يتي الأخلاء مسويا نقد تقد يومئذ أول رانا عدو ذات ذمكيا أبو كان غابن جونا إلا المتقين Allah ya ce wadda aka kulla abokantakan daga wancan akan da'a ma Allah da tsoron Allah. idan abokantaka ne in kawance ne ka yi da wadda yake nagartacce haka annabi ya ce ya buga misali tsakanin wadda ya yi abokantaka da nagartacce da wadda ya yi abokantaka da gurɓatacce annabi ya ce abokantaka kawance da nagartacce annabi ya ce kamar abokantaka ne da mai sai da turare annabi ya ce ko dai ka cire kuɗi ka saya ka yayyafa ka ji ƙanshi annabi ya ce ko kuma idan ya zo ya ɗan goga maka annabi ya ce ka ji ƙanshi annabi ya ce ko bai san maka ba in kuna tare za ka yi ta jin ƙanshi haka ne ko ba ka ba annabi ya ce to abokantaka alaƙa da mutumin banza gurɓatacce ya ce kamar alaƙa ne da mai zuga zugi abokinka shi zuga zugi yake hurawa to kullum kuna tare annabi ya ce dole fa ɗayan biyu ya faru ko dai garin hura zuga zugin nan gawayi na konewa na tashi ya huhuda maka riga annabi ya ce ko riganka bai hude ba bai hude ba ai dai zaka tashi da warin hayaki alaihi salatu wassalam annabi ya ce la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqiyin kar ka yi abokantaka annabi ya ce sai da mumini wanda ke ma Allah da manzon Allah da jama'a mun fahimta to ka yi alaka da munafiki kan ai ka zama munafiki Allah ya samu dace Allah ya ce la'in ukhriju la yakhrujuna ma'akum wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum Allah ya ce kuma wallahi ko sun taimake su sun daure sun jajurce sun shiga fadan domin taya banu nabir la yuwallunna adabara Allah ya ce wallahi da su juya baya da gudu Allah ya ce za su gudu da su gudu to ba su ma shigan ba dama ai ya ce ba za su shiga ba ko to Allah sai ya ce to kuma a kaddara ma da su shigan da su taya sun Allah ya ce da su gudu karce karce saboda yadda suka ja ruwa ma kansu jama'a mun fahimta la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun sannan ba za a taimake su ba ba za su taim- ba za su samu mataimaki ta kowace fiska ba jama'a mun fahimta to ma ba su shigan ba haka suna ganin yan uwansu kafirai suka bar garin Madina kuma ba su bi su ba. jama'a mun ji? sai Allah ya ce لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون Allah ya ce la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah Allah ya ce wallahi ku ne mafiya firgitarwa da tsoratarwa a zukatansu min Allah sama da Allah ba su tsoron Allah Allah ya ce yadda suke tsoron ku jama'a mun ji la'antum ashaddu rahabatan fi sudurikum min Allah Allah yace ku ne mafiya firgitarwa suna jin tsoron ku tsoron ku ya manyaya a cikin zukatansu min Allah sama da yadda suke tsoron Allah jama'a mun ji a dama ai tsoron mutane ke sa mutum ya zama munafiki tunda a ransa kan ai shi ai kafiri ne dama ai bai tare da musulmai to idan kaga yana wannan lamfon lamfon ai mutane ke tsoro Allahu akbar Allah ya ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurikum min Allah wallahi ku ne mafiya firgitarwa mafiya razanarwa a cikin zukatansu akan Allah ba su tsoron Allah yadda suke tsoron ku ka san mafi girman musifa mafi girman musifa da imani ke shiga shine yau a wayi gari a bayan ƙasa akwai wani da kake tsoron shi sama da Allah wallahi Allah mara a matsayinka na mai imani babu wani tangarda da zaka samu a al'amarin imani kamar a ce akwai wani da kake tsoron shi tsoron sama da yadda kake tsoron Allah jama'a mun fahimta shi fa Allah an sallama an sa- kowa ya sallama da mai bin Allah da wanda baya bin Allah kowa ya sallama ba mai iya baka kariya kuma bayan Allah shine inda a shiga mota sai a ce Allah ya kiyaye ba a cewa shugaban in union ya kiyaye zai iya kiyayewa in za ka taka jirgin sama sai a ce Allah ya kiyaye kuma shi kadai ake kira a ce din ya kiyaye shi kadai ne ko ba shi kadai ba idan mace za a kai ta asibiti naƙuda ya tashi sai a ce Allah ya sauke ki lafiya za a ce consultant ya sauke ta lafiya idan za ka tafi kasuwa sai a ce Allah ya bada sa'a akwai wani mai bada sa'a bayan Allah to wannan da in za ka shiga mota barazanarsa ita ce kadai barazana in ka hau jirgin sama barazanarsa ita ce kadai barazana abinda zai yi shine kadai abin lura sai aka ce kuma duk bai shafe ka ba wani wadda bayi iya komai a cikin waɗannan kai shi yake baka tsoro ai kai asara jama'a haka ne ko ba haka ba? haka ne duk wata kariya da za a nema za ka ji ana cewa Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya kawo sauki Allah ya lafar da wannan matsala duka shine to idan an gagara cewa wani ya lafar Allah ne mai lafarwa kai kuma Allah ba shi ya shalle ka ba wanda baya iya lafarwan shi ya shalle ka ai kai asara ba ku ganin taro da manya-manyan manya-manyan masu mulkin kasa suke yi sai a zo za a yi wani convention ko za a yi wani babban taro ga shugaban kasa ga ministan tsaro ga shugaban 'yan sanda ga shugaban jirgin sojojin sama ga na kasa ga na ruwa duka idan za a fara taron sai a kira liman liman in yazo sai ya yi addu'a Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya kaga duka taron sun yadda ba shugaban sojoji zai sa a yi taro lafiya a tashi lafiya ba idan an gama kuma sai a kira liman ya yi addu'a Allah ya mai da kowa gidansa lafiya ashe kun ga ba ministan tsaro zai mai da kowa gida lafiya ba to wannan Allah kai kuma sai aka ce ba shi bane damuwanka akwai asara ko babu malam wallahi shi yasa karatu mafi tsada a musulunci karatun tauhidi domin idan ka karanta tauhidi sanin Allah ne idan ka san Allah wallahi komai zai bar baka tsoro idan ka san Allah wallahi komai zai bar ba- zai bai- zai bar baka tsoro ai shine da Allah ya tura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa a Makka ya kira mutane zuwa ga Allah lokacin da aka hayayyako za a yi fada da da'awar Allah sai ce ka tambaye su قل أفرأيتم من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu a fara'aitum ku bani labari in aradani Allah bi durrin idan Allah ya nufin da wata cuta wata matsala waɗannan ababa da kuka rike kuke kira na da rike hal hunna kashifatu durri za su iya yaye mun cutar ko matsalan da ta shafe ni suka ce a'a aw aradani bi rahmatin to ku ban labari idan Allah ya nufe ni da wata rahama za ta same ni hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahaman suka ce a a kul Allah yace ka ce hasbi Allah to Allah ya ishe ni jama'a mun fahimta idan wata cuta ta shafe ni za su iya yaye mini suka ce a'a idan kuma Allah ya nufin da wata rahama za su iya kame rahamar kar ta zo suka ce a'a Allah ya ce kulka ce hasbi Allah to Allah ya ishe ni ya isa ko bai isa ba alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga Allah duk masu dogaro suke dogara duk wanda zai dogara Allah ya ce ya dogara ga Allah kawai shi yasa idan aka maka mutuwa wayyo Allah na shiga uku na lalace jahiliya ce dabbanci ne annabi ya hana babu kyau ka yi kuka na bakin cikin rabuwa da wadda kake tare da shi wannan ba laifi ba ne amma ka yi faɗe-faɗe ka ambaci waɗansu abubuwa da suke nuna kai kan asirinka ya tonu ka shiga uku ka lalace a wannan sai wadda ya manta da Allah yake wannan tunanin jama'a mun fahimta za ka je ka samu wani wataƙila yana firamare aji biyu mahaifinsa ya rasu amma rasuwan mahaifin bai hana ya zama alhaji ba bai hana ya zama yallaɓoi ba bai hana ya yi shaguna da kamfanoni ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wannan ya nuna ashe abin dama ba a hannun babansa yake ba don babanka ya mutu baka shiga uku ba asirinka kuma bai tonu ba ka dai rabu da masoyi ka rabu da masoyi ka yi kukan rabuwa da masoyi ka yi amma ka yi faɗe-faɗe ka yi ihu ka yi kururuwa wannan dabbanci ne rashin sanin Allah ne jama'a mun fahimta babu wani wai don ya mutu a ce wani abu ba ka samu ba ko akwai shi a cikin alkur'ani Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda
بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai ishi bawa ba ya isa ko bai isa ba Allah sai ya ce wa yukhawifunaka billadhina min dunihi Allah ya ce ana ta razana ka ne da waɗansu abubuwa da ba Allah ba wallahi razana ka kawai ake wallahi ba wani wadda ya isa ya tsaya akan kafansa ya ce alkhairi ba zai cin maka ba ko kuma saboda soyayya ya ce wata cutuwa ba za ta cin maka ba ba mun karanta a nan suratul waqi'a ba lokacin da rai ya zo makoshi zai fita Allah ya kira ina yaya yaya mahaifiyarku ga ta a cikin gargara duka kun yi zubun Allah ce ba za ku iya wani abu bane فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون Allah ya ce falaula idza balagatil hulqum Allah ya ce don me lokacin da rai ya zo makoshi an fara buga numfashi akan wuya ba alama ta zo ba wa antum hina idin tanzurun Allah ya ce ku kuma yan uwa da dangi gashi kuna ta kallo Allah ya ce ba wani mataki da za ku dauka baban ku zai cika Allah ya ce ba za ku dauke wani mataki ba wanda ya gagara taɓuka wani abu ubansa zai mutu kai zai iya maka wani abu wallahi ƙarya ne ce yasa ai da annabi ibrahim ya je ya dan karce su sai suka fara barazana za mu haɗa ka da gunki zai tofe ka a'a wane ne annabi ibrahim ya ce wa kaifa akafu ma asharaktu wa kaifa akafu ma asharaktu أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا Allah ya ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun إن كنتم تعلمون da aka ma annabi ibrahim barazana da irin waɗannan ababen da ake rike su koma bayan allah annabi ibrahim sai ce wa kai wa kaifa akafu ma asharaktum ta yaya wato fasalin yadda ma zai ji tsoron gumakan ne yace bai ma gane ta yaya bane wa kaifa akafu ma asharaktum ta yaya zan ji tsoron abinda kuke ma Allah tarayya da shi wala takafuna annakum asharaktum billahi ku ba ku ji tsoron kun ma Allah shirka ba jama'a kun fahimta wai boka ne shi bai ji tsoron ya tsokani Allah ba kai kuma wai kana tsoron boka shi bai ji tsoron abin da yake yi ya ya da su kare da Allah ba kai kuma kana nan kana tsoron wai karya maka ne annabi ibrahim ce wa kai wa kai ba aka kuma asharatu ya ya zan ji tsoron abin da kuke shirka kuke tarayya ma Allah da shi wala takafuna annakum asharaktum billah ku kuma ba ku ji tsoron kun ma Allah tarayya ba shi da yake da wuta yake da aljanna yake da lafiya yake da rai ba ku ji tsoron kun yi abin da ba yi so ba ni da ba ku da rai ba ku da wuta ba ku da lafiya yace ni kuma in ji tsoron ku jama'a kun fahimta wala takafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultanan abinda bai saukar muku da dalili akai ba da annabi ibrahim ya musu wannan martanin sai Allah ya ce fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun Allah sai ya ce to ku masu sauraron wannan karatu ku ba da amsa a cikin wannan group guda biyu annabi ibrahim da bangaren mutanensa Allah ya ce wane ne yafi aminci wane ne yafi tabbas idan kun sani jama'a kun ji Allah ya ce wa ya fi daidai wa ya fi tabbas da shi da ya ce ba zai ji tsoron su ba da su da suka mishi barazana da su Allah ya ce wa ya fi tabbas annabi Ibrahim jama'a mun fahimta to ribar karatun tauhidi shine sanin Allah in ka san Allah to zaka san Allah ya kere komai ya kere kowa eh annabi ina jin ko annabi hudu ne shi ma da aka mishi irin wannan barazanan قالوا يا موسى سفينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون inni tawakkaltu ala Allah rabbi إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Allah ya ce kalu ya hudu suka ce mishi ya hudu ma jita na bi bayyinatin suka ce ba har yanzu baka zo mana da wata hujja bayyananna ba wa ma na'anu bi tariki alihatina an qaulika kuma mu ba masu rabuwa da ababen bautan mu bane saboda waɗannan maganganun da kake yi to tunda sun ce bai kawo hujja ba sai su jira ya kawo hujja ba suka ce kuma fa ba za mu bar waɗannan ababen bautan mu ba don maganganun da kake yi wa ma nahanu laka bi mu'minin kuma ba za mu gaskata ka ba ba za mu yi imani ba inna qulu ay ma naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu suka ce mu ba abin da za mu ce kawai dai muna ganin alloli wani ne daga cikin allolin mu yayi fushi da abin da kake yi ya dan shafe ka da tabuwa irin wannan wa'azi da rana da yamma da safe da daddare ai akwai alaman ka samu matsala ne in na qulu illa taraka ba'du aliyatina bisu'in qala sai ce musu inni ushhidullah yace ina shaidantar da Allah Allah ya zama shaida washhadu ku zama shaida anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi nayi bara'a ma duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah fakiduni jami'an yace duk kasar a haɗu yace a shirya mun kaidi da sharri da makirci summa la tunzirun yace kar ku ragar mini an mishi wani abu a ai idan kaga mutane biyu suna takara in kaga mutane biyu suna takara in kaga ɗaya ɗan takaran ya gagara yin komai da ɗayan wallahi alama ne da baya iko da komai inda yana da matsala abokin takararsa shine matsalarsa in ya gagara ma wanda ya kawo mai cikas wani abu kai ba zai iya ma komai ba jama'a mun fahimta to ribar tauhidi kenan zaka san matsayin kowa matsayin kowa ko kowa kowa Allah ya ce loma in kaga ya sa a bakin sa ni na bashi mai gidanka duk yadda kake kururuta shi Allah ya ce loma in ya sa a bakin sa Allah ce ni na bashi loma wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah ya ce ina ciyarwa ni ba a ciyar da ni to haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah ku ne mafiya firgitarwa da razanarwa a cikin zukatansu akan Allah jama'a mun fahimta suna tsoron idon mutane yastakhuna يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم Allah ya ce yastakhuna minan nas wala yastakhuna min Allah ana sanda ana ɓuya Allah ya ce saboda kar mutane su gani amma ba su damu Allah ya gani ba to kaga ai ka rufe kofa da barawo ka yi bonono mai wuta mai aljanna mai lafiya mai ruwan sama mai abinci baka damu ya gani ba wadda bai da wuta bai da lafiya bai da abinci bai da komai in ka yi tsiyan ma ba yadda ya iya da kai shi kake tsoro sai ka bar wadda kuma ke hukunci shi kuma baka tsoron sa jama'a mun fahimta Allah ya samu dace Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun Allah ya ce hakan kuma ya faru ne saboda mutane ne da ba su da fahimta kaga ai mai fahimta ba zai ji tsoron wani ya ki jin tsoron Allah ba haka ne ko Allah ya ce to ba su da fahimta ne ba su gane ba wadda komi da komi ke hannunsa shi baka damu ba ya ganka baka damu ba ya hukunta ka baka damu ba wadda kuma baya hukunci shi kuma shi ka damu kar ya ganka Allah ya samu dace sai Allah ya ce لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an ay la yuqatil la yuqatilunakum mujtami'ina Allah ya ce ba za su iya yakar ku a dunkule a haɗu a yi fito na fito ba illa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin Allah ya ce sai dai a cikin alƙaryu katangaggu jama'a mun fahimta sai sun shiga wani waje da yake da tsaro Allah ya ce in za su takale ku ma sai su takale ku amma ba za su iya fito na fito da ku ba jama'a mun fahimta ko la yuqatilunakum jami'an Allah yake ba za su iya dunkulewa su haɗu su fito su yaƙe ku ba illa fi quran muhassanatin sai dai a cikin alƙaryun da suke katangaggu tsararru aw min wara'i judur ko kuma a bayan waɗansu katanga ko waɗansu shingaye to anan da su fake ba harba ka naɗe ba kenan Allah ya ce to in da su yi faɗa da ku sai dai ta wannan saboda kuna da tsananin firgita su a cikin a cikin ransu jama'a mun fahimta aunin wara idudu Allah ya ce sai dai labba ka harba amma ba za su fito ku yi gaba da gaba ba ai tsoro da fargaba tsoro da fargaba yasa suka musuluntan dole jama'a mun fahimta saboda in suka ware sun san za su ɗebi kashin su a hannu wannan sai yasa sai suka zo suka musulunta a zahirance saboda su kare kansu su kare dukiyarsu jama'a mun fahimta to amma kuma suna aikin kafircin a ɓoye Allah ya ce to ba su da ƙwari ba su da ƙarfi ba za su iya fiskantar ku gaba da gaba ba illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur Allah sai ce ba'suhum bainahum shadid Allah ya ce fada da gaba da yake tsakanin su ya tsananta in ji ba'suhum bainahum shadid gabar da take tsakanin su Allah ya ce ta tsananta su ma fa ba zaman lafiya suke ba kawai dai saboda ana so a yi fada da ku ne yasa aka dunkule in bid'a ba haka suke yi ba abin da ke tsakanin su zafin sa yafi abin da ke tsakanin su da yan sunna to amma dai tunda sun daidaita akan ba su son sunna to sai a zo a dunkule jama'a mun fahimta eh akwai wani kawance ma da aka yi shekara biyu ko uku na yan bid'a bana kawancen ya warware Allah ba zai taba bari ba matukar ba don Allah aka gina tafiyar ba wallahi Allah ba zai barka ta tafi daidai ba tamamin bai to dama saboda yan sunna ne bari a haɗu a yi musu ca amma a tsakanin su ba daɗi a tsakanin su ba daɗi ka san matsalar ɗan bidi'a son girma eh matsalar ɗan bidi'a son girma to kowa so yake shine shehin kowa so yake yi shine wali waliyin to daga inda ka ware shi yasa zaka ga hatta irin waɗannan kungiyoyi hatta irin waɗannan ɗariƙu da sauransu da ka samu dan wancan ba za a bashi izini yayi alaka da wannan ba saboda kowa yana so ne yayi wato yayi babace a inda yake da ma mun fahimta ku dinga kallon yadda malamin sunna suke karantarwa malami zakakuri sai ya kyankyashe malamai a cikin ƙasa sama da guda hamsin duka gogaggun malamai baka samu akwai ɗansa a cikinsu ba bai damu ba zai koyar koyar da jama'a ka duba yadda malam bakar mamud gumi ya ta koyarwa to ka duba duk wani malamin bid'a da ka samu ƴaƴansa ne a gaba ko sun yi karatun ko ba su yi ba su ne a gaba ku kuma sauran baki ku ne bayin ƴaƴansa haka ne ko ba ka ba haka ne dan bid'a yana karantar da ƴaƴan jama'a ne sai ya zo ya ce dole ne almajiranci neman albarka ne sai ka ji ƴaƴansu a Ingila a London suna karatu dan me ku ƴaƴanku ba za su yi almajirancin ba in albarka ne ku ba ku so ƴaƴanku su nemi albarka ne yaya kai zaka zo a ce wai ɗansa ɗansa dokto ɗan wannan farfeso ɗan wannan yana da masters yana da kaza kai kuma ya ce ba kai ɗanka almajiranci an kulla gaskiya ana an kulla gaskiya ana ha ai gaskiya ce to malamai suna su ba ruwansu duk wanda ya zo ya ɗiba duk wanda ya zo ya ɗiba duk wanda ya zo ya ɗiba kowa ma ya zama shehi ba shi kenan ba kowa ma ya zama haka ne saboda haka da ɗansa da 'ya'yan jama'a duka bai ɗaya zai sa su ya karantar da su addini saboda amana ce ilimi ba gadon annabi ba ne to haka ne amma duk wanda ka samu da ka samu ƴaƴansa ne a gaba ba zai taba sake dan wani wai ya kyankyashe wani wai shi ma ya zama malami ba ba zai yadda ba dansa babba shehi na biyu shehi na uku shehi a gidan sai ka samu babu dan da ba dan gidan ba shi ma shehi ne haka ne Allah ya samu dace to Allah ya ce ba'suhum bainahum shadid tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta Allah ya ce zakatan su a rarrabe suke a rarrabe suke kowa yana kokarin ya dauki kasan dan uwansa kowa na kokarin ya dauki kasan dan uwansa Allah ya ce zalika bi annakum qaumun la ya'qilun Allah ya ce hakan ya faru ne saboda mutane ne da ba su hankalta mun fahimta ko to rashin hankali dama ke kawo haka Allah ya samu dace sai Allah ya ce كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء
ya ce ka masalin lazina min qablihim qariban Allah ya ce misalin banu nadir banu nadir mun gane ko Allah ya ce ka masalin lazina min qablihim qariban kamar misalin waɗanda suka gabace su ne kurkusa jama'a mun fahimta Allah na ba su misali na buga misali da abin da ya faru a yakin badar kun san sai da aka yi yakin badar kafin matsalolin waɗannan yahudawan kuma ya yi ta tasowa mun fahimta ko da aka yi yakin badar bayan yakin badar sai banu kainuka sai suka warware alkawari su ma aka kore su a madina bayan banu kainuka to sai banu nadir su ma suka warware alkawari sai aka kore su to yanzu allah zai buga maka misalin banu nadir da wautansu da kafircinsu kun fahimta allah sai ya ce ka matsalin lazina min qablihim qariban misalin banu nadir allah ya ce kamar misalin waɗanda suka gabace su ne ba da nisa ba watan kamar abun da ya faru da ƙurishawa ne a yakin badar jama'a mun fahimta kun san ƙurishawa ma loba su aka yi shedan ya shirya ya bayyana musu a wadda suke zato zai ba su kariya da tallafi wa iz zayyana ko وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب Allah ya ce wa zayyana lahum shaytanu a amalahum Allah ya ce ka tuna lokacin da shaiɗan ya kayatar musu da miyagun ayyukansu hatta yadda aka shirya yakin da sauransu shaiɗan ya yi ta shirya musu ka san abin da ya faru a badar manya-manyan mutanen makka manya-manyan ƙurishawa saba'in aka kashe aka kama saba'in a hannu ai kaga an ninnika su to Allah ya ce shaitan ne ya shirya musu sai ya ce mishi yalla kai kai ba za ka fita bane wannan gumurzun yanzu idan aka yi kai baka ciki ai kaga akwai matsala ya kamata a ce ku kuka shirya haka ya zaɓo dukkan jigajigan wallahi ya fito da su kun gane ko a yanzu kun ga abun da ya munafukai suka ma banu nadir ai ya fito muku ko wa iz zayyana lakum ash-shaytanu a'malakum Allah yace shaytan ne ya kayatar musu da wannan mummunan aikin su wa qala kuma yace musu la ghaliba ko lakum al-yawma minan nasi ba wadda zai yi rinjaye akan ku a cikin mutane in duk duniya sun haɗu ku za ku yi rinjaye makamai suna nan a ƙasa menene na nan la ghaliba lakum lakum al-yawm minan nas wa inni jarun lakum yace ina tare da ku wallahi nace maka abu jahalin ba abu jahalin karan kwana to har an aiko mishi an ce mishi abu sufyan ya riga ya wuce da dukiyar dama annabi sun je za su yi atakin abu sufyan ne abu sufyan ya canza hanya an wuce aka ce ma abu jahalin a koma yace a'a a je kawai mu sha giya mu ci nama a mana garaya mu yi rawa ashe kasa ce ta kai shi kasa ce ta kai shi eh ya ce musu babu wani wanda zai galaba a kanku ina tare da ku to lokacin da suka isa badar ga musulmai falamma tara'atil jama'ani lokacin fi'atani lokacin da wannan tawaga biyu suka fara kallon juna kafirai sun hango muminai muminai suna hangen kafirai na kasa ala a kibai Allah ya ce sai fara baya baya yana ribar wa kala sai ce inni ara ma la tarauna ina ganin abin da ba kwa gani ba mun karanta an saukar da mala'iku ba shi kan da ayyana tare da mala'iku ai ya san su yace inni ara ma la tarawun ya kun ga ya kai sai abin to mala'iku sun sabo akwai da sai gudu ne inni akafullah yace ni ina tsoron Allah sai ya fanke sai ya bar su ya kai su ya baro ko bai kai su ba to Allah sai yake buga misalin banun nadir sai yace ka masalin ladina min qablihim qariba wautar su da kasa kasadar da suka shiga irin ta waɗanda suka gabace su ne ba da nisa ba za wa bala amrihim Allah ce sun ɗanɗani ukubar al'amarin su ƙarshe ba ta yi kyau ba walahum azabun alim Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi sai ce ka masalin shaitan misalin su kamar misalin shaitan ne su kuma munafukai kenan yanzu ba an bada misalin banu nadir ba to wannan kuma misali na biyu shi kuma misalin munafukai kenan kun fahimci magana ka masalin shaitan Allah ya ce su kuma munafukan da suka buga banu nadir misalin su kamar misalin shaitan ne iskala lil insani fur idan yace ma dan adam kafirce falamma kafara lokacin da mutum ya kafirce kada sai ce inni bari'un minka na barranta daga kai inni akafullah kaga irin wancan lafazin Allah ce to munafukai matsayar da suka tsaya irin matsayar da shedan ne ya tsaya su kuma banun nazir matsayar da suka tsaya irin matsayar quraishawa a badar jama'a mun fahimta inni akafullaha rabbal alamin sai ce ina tsoron Allah ubangijin talikai to bayan ka kafirce dama shi iya abin da yake bukata ka zama kafiri duk rakiyar da shedan zai maka wai kana shan wiwi wai kana shan giya wai kana zinace zinace wannan shi duk ba a nan matsalar take ba matsalar ka mutu kana yi shi iya da masa kenan amma don ka yi shekara arba'in in dai ka tuba to shi ya samu matsala shi bukatarka bukatarsa innama ya da'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir iyakar jama'a sana kiransu ne don su zama yan wuta to shi bukatarsa karaka kana shan wiwi ka mutu kana shirka da Allah kana bid'a ka mutu shi iya bukatar su kenan mun fahimta to falan ma kafara qala inni bari'un minka inni akafu Allah rabbal alamin idan dan adam ya kafirta sai ya ce na barranta daga kai daga aikinka sannan ina tsoron Allah ubangijin ta da kai Allah ce fa kana aqibatahuma sai ya zama karshen su aqibatahuma da shaytan da wadda shaidan ya zuga da munafukai da banun nadir annahu ma fin nari su biyun nan Allah ce duka suna wuta khalidain fiya kuma za su tabbata a cikin wuta da munafiki da kafiri kan duba yan wuta bane da shaidan da wadda shaidan ya ce mishi kafirce ya kafirce duka ba yan wuta bane Allah ya ce fa kana aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha Allah sai ya ce wa zalika jazaa'uz zalimin Allah ya ce hakan shine sakamakon azzalimai Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik